إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartuwa a wannan kafa ta labarai ta gidan tele na ban fere da kuma radio don ci gaba da darasin mu kamar yadda yan uware suka sani duka ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma mukan zo mu gabatar da darasi a wannan gidan yada labarai na ban fere da radio sai dai an wata lura ta gita kamar yadda satin da ya wuce ba mu samu halartuwa ba muna bayan uwa hankuri akan rashin tsawon mu saboda wata lura ta gita ta rasuwa da aka yi mini wani mahaifi na ya rasu mu da malam muna wajen aiki kamar haka duka insha Allah dan haka yan uwa idan ba su mance ba kuma muna cikin ainihin bayani akan abin da shahi a siyasa a satin da ya wuce wancan to insha Allah yau kuma za mu ci gaba da insha Allah idan ban manta ba yau muna ainihin tara ne ga wata na ainihin biyar kenan rabi'un al-awwal wato hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 inda kuma shine daidai da 26 ga watan Janvier miladiya shekara ta 2018 ta haka insha Allah ya kuma abinda zamu yi maudu'i zamu yi bayani akan shine ad-daula da kuma anwa'ud daula da kuma muqawwimatud daula insha Allah muna fata Allah shi malam jagoranci Allah ba shi ikon fada daidai ma Allah sa wannan ayyukan muna yin su ne domin neman yarda Allah Allah ba mu ikhlasi a cikin su ta haka zan ba malam wuri insha Allah ya cigaba da mana bayani insha Allah da yan uwa sai a bi mu saurare insha Allah malam faddal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gidan tele da radio da masu aiki da kuma sauran yan uwa musulmi da suke kallon mu ko sauraron mu ko suke kallon mu da sauraron mu a duk inda suke a duniya muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna farin ciki da wato wannan dama da ubangiji ya bamu ta samun gabatar da karatun da shirya shi da kuma gabatar da shi zuwa gare ku kuma ku samu dama ta sauraron wannan karatun insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa akwai al-mustalahat al-hadisa shine kalmomi waɗanda zamani yana tafiya tare da su wanda kuma yana da kyau musulmi a cikin kowane lokaci yake rayuwa ya san irin zamanin da yake ciki kuma ya san yadda maganar duk za ta fito a bakinsa tana da muhimmanci ko a bakin wani wanda ba musulmin ba don Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sannan yadda aka umarce ka da wato ka iya kyautata magana kuma an umarce ka ka iya saurare bai dace mutum ya zama to kawai saurare yake yi ba bai tantance abin da yake saurare ko ya masa hukunci domin ta ne ake fahimtar dan adam malam bahaushe yana cewa wato idan mai faɗa bai san abin da yake ba ko bai da hankali shi mai saurare ya kamata ya zama to yana da hankali kalima wadda zamu amfani da ita kalima ce wadda tana da muhimmanci sosai a wannan lokaci ita ce kalimatu daula duk da yake muna da buƙatar mu yi bayani akan ta ta fuskoki da dama ba mu sani ba ko lokaci zai ba mu dama mu faɗi mafi yawancin abubuwan da muke son mu faɗa domin a gurguje ne muke tafiya in muka kalli kalma ta daula wato a larabce ta samo asali ne daga dala ya dulu wato daulan wa daulatan shine larabci suke larabawa suke cewa in ka diba a cikin mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira dala dahru sun ka ce wato ya dulu kenan daulan wa daulatan wato intaqala min halin ila halin wato wadalatil ayyam darat ma'ana dai kalma tana ma'anarta tana tsakanin shine tashi daga wani hali zuwa wani hali ko ba haka ba ko kuma juyawa al'amurra to shine dala ya dulu daulatan shi yasa ba a cikin alkur'ani za ga wannan kalma tana zuwa akan juyar da abubuwa ko ba haka ba kai la yakuna wato dulatan bainal aghniya'i minkum sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to kaga nudawiluha muna jujjuya ta to shi wannan ma'ana ta daula kenan ta samo asali daga tashin al'amari zuwa ga wani al'amari in muka kalla wato kafa daula sai mu ce an kafa daula ta kaza ko kaza ko abin da ya kama da haka waɗansu sun ce ta samo asali ne daga wato intiqal al-mulk min shakhsin ila shakhsin tashin mulki daga wani mutum zuwa ga wani mutum sai aka kira shi daula shi yasa mulki in ba na Allah bane yana tashi daga wani zuwa wani kowane ne mulkin nan wata rana zai tashi daga hannunsa ko ya mutu ya bar ma wani ko ba haka ba ko kuma ya zamanto mulkin ya sauka ya ba wani ko kuma an kwace dole ne sai yayi intiqal ko kuma suka ce ya samo asali ne daga tashi intiqal min wato daulatin ila daula ko ba haka ba wato wata ƙasa min ardin ila ard min hukumatin ila hukuma mulkin wani wuri ya tashi daga wani wuri zuwa ga wani wuri da mutanen mu suke mulka ko mallaka kawunan su daga baya aka samu tura suka zo suka mana mulkin mallaka kaga mulkin ya tashi namu daga remu ya koma zuwa ga hannun waɗansu mutane waɗansu suka ce a'a yartaqilu min madinatin ila madina zai tashi daga wani gari zuwa wani gari kamar yadda misali zaka iske da wani gari shine capital amma daga baya ya kuma wani gari shine capital in muka kalli misali kamar Niger da capital tana Zandar kamar da suke faɗa ta tashi ta dawo wato zuwa nan jamai ko kuma in mun ka ɗauki benin misali daga boyiko da ita ce capital ya mulkin ya tashi ya koma zuwa ga kotonu da abin da ya kama da haka zaka iske dai yana tashi to almuhimmu dai in mun ka kalli tun da kalmatan nan intiqal ko min qabilatin ila qabila daga wata kabila zuwa ga wata kabila mulki ya tashi ya kuma zuwa ga wata waɗansu kabila su mutu su ne suna mallaka kaga misali lokacin da mulki yana ga hannun gobirawa aka zo aka samu yaƙe yaƙe har mulki ya kuma zuwa ga daula ta wato Sheikh Usman bin Fodiyo waɗanda suke Fulani ne a takaicin dai takaitawa dai kalma ta daula ta rauni intiqal daga wani wuri zuwa ga wani wuri idan muka kalli kuma a tsari na turawa in muka kalli turawa za mu ga suna ba ta kamar misalin faransai turawa suna kiran wato eta in mun ka dibi kalma ta eta ta samo asali daga hali abin da yanayin da ake ciki eta de santé ka gani halin da nake ciki na lafiya to sai ka dauke shi eta halin da wato al'umma na ƙasa suke ciki wannan ƙasa akan wani hali take tafiya hali na ƙarfi hali na rauni hali na akida hali na abin da ya kama da haka to amma da suna nan eta wato tafiyar da tsari na mulki wanda ake ciki a yau an gane in muka ɗauki kuma tsari da sauransu kamar government kamar turawan ingila suna nahi government kamar guvernama wato shine ko da faransanci da guvernama shine wato hukunci an gane wanda in an dole in an ka samu mutum daya biyu uku sai an samu wato sabani sai an samu zalunci don ɗabi'a ce ta da adam to da haka sai an samu wanda zai guvernin su ya jagorance su ya yi musu hukunci ya nuna wani shi yake da gaskiya wani bai da gaskiya ko ko wani yana da gaskiya cikin wannan al'amari kaso kaza wani kuma yana da rufin gaskiya kaso kaza shi ko wancan can wuri kaza ya dace an gane ko to wannan shi ne dai asali a gurguje abinda kalima ta daula take nufi to amma in muka kalli wato karkasuwa sharuɗan daula ta zamani za mu ga daula ta zamani tana da sharuɗa guda hudu wanda turawa suka aza a majalisar ɗinkin duniya da kuma cikin littattafansu in kan dibi kamar darul ma'arif da'iratul ma'arif kamar littattafai ne wanda suke bayanin kan wato bayanai na ilmummuka daban-daban to zaka iske littafi ne mai mujalladi 40 wanda zaka iske kai 100 wani ma zaka iske kai 300 akwai da'iratul ma'arif al-islamiyya akwai da'iratul ma'arif al-britaniyya wanda an yi su ne kan duk abin da yake na bincike ne ya shafi tarihi ko zamani ko abin da mutane suke cikin yanzu zaka iske mafi yawanci suna bayani akan shi don a samu ma'anar kalima saboda halin da al'umma take ciki sai muka sun kafa sama daula sharuɗa guda hudu an gane ko sharuɗa guda hudu sun kace na farko a samu wuri ko ƙasa domin bai yiwuwa a ce an samu wata hukuma ko ƙasa babu wurin da mutane suke zaune an gane ko a ce ga yankin ku wannan yankin za a yanka masa wuri a ce yanzu kaga superfici na Nijar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da sittin da bakwai kilomita kare kaga an san iyaka wanda in wani zai shigo an san jira shigo cikin hurumin da ba nasu ba abu na biyu suka ce a samu al'umma da za a samu tsibiri babu mutane kuma babu daula don saboda mutanen dole sai an same su su ne za su zauna sun wannan wurin a san mutane kaza su suke mallakar wannan wurin sai sa wasu da su suka ga sunan an bar su haka sake wawai sannan kuma abu na uku ya zama to a samu jagora domin bai yiwu mutane su zamanto ba su samu jagora da suka yarda da shi ba domin yaƙi yaƙi za a ci gaba da yi ko ba haka ba kaga wannan ya taɓa faruwa a agadas aka yi ta samun rikici aka rasa shugaba dole sai da aka tura a ƙasar turkiya sultan na turkiya wani lokaci da shugaba na musulunci ya turo musu ɗansa shi an sanadiyar ya zo a agadas wanda kowa ya yarda da shi aka samu masarauta ko aka samu sultan ko sultana da suke yadda suke faɗi a faransanci to kaga wannan saboda in babu jagora a cikin al'umma bai yiwuwa mutane su zamanto suna da tsari shi yasa shari'a musulunci gwamnati ba ta zama ko mutum biyu su tafi babu jagora ko mutum biyu sai an samu jagora sai za ta ko balaguro za a yi mutum biyu suka samu ko uku sai an samu guda ya zama jagora yawa dan dalili kuma bai yiwa in ya zama to kowa zai magana akan karan kansa kaga babu tafiya amma za a samu jagora shi ko jagora nan ba sake shi za a yi abin da gada ba ba za a zauna a yi shawara a ga me ya kamata a dauki mataki ina fatan ana fahimta ta to wannan shine dole sha'iri ke cewa la yaslihu an-nasu fawda لا صراط لهم ولا صراط إذا جحالهم سادوا la yasluhu an-nasu fawda bai yi abin mutane su zaman toran rabe shi ne fawda asalin fawda da lafi shi ne abin da bai da tsari an gane an disorder yace la sarata lahum ba su da shugabanni wala sarata kuma ba a samu shugabanni idan juhaluhum sabu ya an kama da shugabanci ga jahilai kaga dole sai an samu jagora wanda da shi ne za a tattauna ya zamanto mai kula da maslaha ta al'umma ba ta kansa ba ko ta gidansa ko ta ƴaƴansa ko ta al'ummarsa ko ta wani ko ta ƴan garin su ko ko ta kabilarsa da haka dai a takaice dole sai an samu jagora to kaga wannan shine sharadi na uku to da aka tashi zalunci sai aka samu sharadi na hudu shine a samu al-ihtiraf ad-dawli a samu wato kamar abin da suke ce ma reconnaissance wato a samu an yarda da wannan daula a duniya to ga yana za a samu wuri a samu al'umma a samu jagoransu amma kasashen duniya ba su yi reconnecting wannan daula ba to babu daula a tsarin zamani ya zo na wuce tafi a kansu to wannan ainihin shi ne saboda tsagoron zalunci kenan waɗanda ake so su zamanto ƙasa su zamanto ƙasa waɗanda ba a so kuma ba da reconnecting majalisar ɗinkin duniya suna yi majalisar ɗinkin duniya manyan ƙasashen da su ne suke gudanar da ita kana gane dikin kaga wannan wani zauki ne na zalunci wani nau'i ne na kauye haƙƙin waɗansu al'ummomi ka fahimce ne wanda za mu zo mu yi bayani akan shi in ka dibi kamar yanzu ƙasar Falastin da Isra'il duk matsalolin da ake fama da su kenan yanzu ya kamata a ce ƙasa tana da iyaka an san bakin iyakarta duk duniyar Isra'ila ita ba ta da iyaka yanzu in ka diba Nijar tana da kaza duk kasashen duniya ka ka duba amma in ka zo Isra'ila ita ba ta da sifafisi wanda za a cewa gashi kullum yadda ta gana ma take karawa kafin ce ni su kuma Falastinawa ga su da kasa ga su da wuri ko ba haka ba ga su da shugabanni amma kuma Falastinu ba kasa bace saboda manyan manyan kasashen duniya ba su da kona tarkin ta ba kana fahimta ta to kaga ai wannan kile ne na ɓoye waɗansu al'amurra saboda wato a tafi da mutane irin yadda aka gana ba kaga wannan ita ba matsala ta qadiyyar filistiniya wanda matsaloli da dama a cikin ta wanda wani lokaci insha Allah ta yi mun samu dama mu zo mu tattauna kan wannan problem din domin matsala ce da ta shafi abubuwa da dama za su zo cikin fagen siyasa za su zo cikin fagen tarihi za su zo cikin fagen tattalin arziki za su zo cikin fage da dama wanda insha Allah za mu keɓe lokaci don yin bayani gurgudon abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko to in muka kalli wannan shine mafhumu daula an gane ko wanda shine daula tana zuwa ko al'amura suna kai su dawo ƙarƙashin waɗannan abubuwa abin baka iran ɗaya daga cikin shu'ara na daula ta musulunci lokacin da daula ta andalus ta musulmi ta fadi a ƙasar espany tunda musulmi sun musu espany shekara ɗari takwas mun sha maimaita wannan ya zo ya iske yanzu an yi yaƙi kuma daula ta hita daga hannun musulmi to ya yi wata ƙasida wadda tana daga cikin wato ƙasidai mashhurai a duniya ya buɗe ta da cewa لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان يتي لكل شيء إذا ما تم نقصان دو أبن دي يتي كيباتي تزيو بايا فلا يغر بطيب العيش إنسان كتا أدم يروه ددائر رايوة yace hiyal umuru kama shahadtaha duwal suke tafiya duwurin kaga da kalmar wata daula ta su suna juyawa daga lokaci zuwa lokaci daga wani zuwa wani guri yace man sarrahu zamanu sa'atu azmanu duk wanda zamani ya wato ya faranta mai da ma'ana ya daɗi shi wata rana kuma zai ji bakin cikin waɗannan lokuta shine irin halin da musulmi suka shiga a cikin ƙasar Spain in muka kalli dauloli dauloli ana gina su ne akan waɗansu abubuwa waɗanda muka faɗa akan abubuwa guda hudu ko a gina daula akan aqida ya zama to daula ce ta musulunci kamar yanzu in muka ɗauki Saudiya an gina ta ne akan addini ko mu ce akan addini ko aqida ko a gina daula akan kabila ya zama to daula ce ta kabila wadda yanzu kasa guda ce ake ganin tana akan wannan turba ita kasa ce kasar Norvege wadda kamar yan kabila su ne suke da kamar suna ganin daular ta su kuma suke tafiyar da ita kuma sun fi kowa yawa an gane ni kuma ko a gina daula akan yanki a ce yanki kaza an gane ni ko ko a gina daula akan maslahohi an gane maslahohi na yanzu zaka iska kamar akwai dauloli da an haɗa su ne akan maslaha menene maslaha zaka iske wata kabila an yanke ta daga wata kabila an haɗa an yi wata maslaha saboda su suna da yan tere waɗannan kabilu da waɗannan iyakokin ku na waɗannan yankunan da suke rayuwa kamar da muke ganin yanzu an haɗa ƙasa talatin sun kil da sun haɗa wata ƙungiya da za ta fiye da al'amuran su tarayyar turai tarayyar amerika wani abin da ya kama da haka mun fahimci wannan da kyau to haka ne ake gina waɗannan dauloli in muka ɗauki kamar yanzu daula ta Sheikh Usman bin Fodio daula ta musulunci ina fata amince an gina ta ne akan da'awa ta musulunci ka fahimce ni akwai kabiloli da dama duk da yake Fulani su ne jagororinta amma akwai kabiloli da dama da suke cikin ta kuma ana tafiyar da al'amura na daula kasuwanci shugabanci hukunci da abin da ya kama da haka to in muka ƙare ki daga wannan kenan yanzu mun fahimci su mafumi na turawa shine eta halin da ake ciki ko gubernama hukunci jagoranci in muka kalli na musulunci daula tashin al'amari daga wani wuri zuwa wani wuri to wannan shine mafhumu sahih domin daula ba ta tabbata akan hali guda kamar yadda muka faɗa to turawa wannan cewa eta halin da ake ciki ka fahimce ni to sai yayi intiqali zuwa ga aqidar da mutane suke akan ta sai ya kai inda turawa sun kai har inda suna ganin yanzu halin da ake ciki bai yiwuwa duniya ta samu canji a kan shi wannan ta hanyar yakar mutane su sa musu cewa ba yadda za a yi mutane su samu canji a rayuwa sai dai sun gama akan halin da suke ciki ko kuma ta hanyar su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba akwai wani marubuci a ƙasar Amurka ana kiransa Fukuyama Fukuyama wani babban kafiri ne marubuci ne na Amurka sai ya rubuta wani littafi an gane ni wani littafi sai masa suna Nihayatut Tarikh nihayatu tarih karshen tarihi in an ce nihayatu tarih karshen tarihi kamar ba da kenan duniya ta tsaya shi da mu fahimta amma ba haka yake nufi ba wai shi abin da yake nufi an in muka kalli tarihin duniya tun daga zamanin fir'auna ya yi mulki aka zo rumawa an gane ko suka yi mulki aka zo mai suna farisawa suka yi mulki wanda musulunci ya faɗi alkur'ani ya faɗi wani mutum rum an rinjaye su suka zo suka yi mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musulunci ya mulki daurolin musulunci suka ta tashi daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Umar Uthman radiyallahu anhum jami'an Ali radiyallahu anhum jami'an aka zo ad-dawla al-umawiyya aka zo ad-dawla al-abbasiyya dawla al-andalusiyya ta fita an gane ko andalusiya daga daular abbasiya tun da ɗaya daga cikin manyan manyan ta manyan daular umarwaya ne ya gudu ya samu ya kafa wannan daula aka zo zamanin turkawa a daular osmaniyya turkiya suka zo suka yi mulki aka rugusar da daura ta musulunci a minna san ventura zuwa minna san ventura ko ba haka ba to sai turawa suka fi mulkin duniya ɗari bisa ɗari to america kuma da ta yi zama karta ingila ce ke mulki aka zo aka har america ta zo ta karba to sai Fukuyama yanzu saboda gurur sai rubuta wani littafi ne hayatul tarihi an kai karshen tarihi ma'ana tunda Amurka ta karbi mulki to an kai inda ba inda nan har ila Abdul Arido tunda ba su yarda da kiyama ba har babu iyaka Amurka ita ce za ta ci gaba da mulkin duniya shine ne hayatul tarihi to wannan kuma an gina shi ne akan kafirci saboda ni saboda Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki muna jujjuya su in ka dibi misra ita ta yi mulkin bani isra'ila zamanin fir'auna ko ba haka ba yau kuma ga isra'ila ta fi karfin misra in muka dibi ingila ita ta yi ma amerika mulkin mallaka yau ga amerika tana mulkin mulki da suna ingila tunda ta fi karfinta ina fata kana fahimtar ta to ka gani in muka dibi almaniya ta mahmud gulaim a cikin kasidar da yayi wanda yake cewa mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu amsa kilana ta'aful ghinda jafnahu li fi kayalailu ahatun uraddiduha awwahu law ajdat al-mahzun awwahu la tahsabanni muhibban yashtaki wasaban ahwin lima fi sabil al-hubb alqahu inni tadhakkartu والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه يبكي كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يحكمنا شعب ملكناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها hannu da yawa ya kasance yana juya mu kunna nusarrifa mu ke juya shi musulunci ya kasance shi ke mulkin duniya misr ta zama to karkashin isra'ila ta zama to karkashin mai suna misra amma wa ba ta ya hukumuna sha'abun malaknahu sai ba sai ga shi an wayi gari al'ummar da muka mallaka ta mallake mu to kaga wannan ta'kid ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas da haka cewa turawa sun karbi kaza ko ne hada tare wannan kafirci ne ba musulunci bane sannan kuma wannan nuna mana cewa mu mu zauna kullum mu yarda da cewa ba za mu iya komai a duniya ba wanda kana ji kwanakin nan Donald Trump ya ce akwai kasashen da aka kasamta ko ba haka ba an ka tambaye shi kake ni da kasashe kasamta ce kasashen Haiti da kasashen Afirka kasa 54 na Afirka da sauran kasashen Haiti da inda kasashen babbakun mutane suke shi da yake iddiayin cewa baya ba dan goyon bayan bambancin farar fata bane ko ba haka ba to kaga mai ya nuna wannan ya fito da shi a ƙara wanda lokacin da aka samu matsala nan kasar Libya an sai da wadansu mutane duniya ta tashi ta yi ta amma ga shugaban kasa a hukumance wancan ba san mutanen da suke yi ba iyaka tana da wasu shekaru ne wasu bandiya arme ne suka karɓi makamai suka sayar da mutane kuma ƙasa babu shugabanci na gari gwamnati ba ba ta da kanta ba ana nan ana zagi zagi amma ga shugaban ƙasa ya fito ya yi magana sai a ce an kira ambasadar an tambaye shi an yi kaza an yi kaza ko an tura wa Donald Trump tsika an yi kaza an yi kaza ya kamata a fito a fili ba kira su da ai ba ko wani shugaban ƙasa ya fito a cikin gidan tele shi da rediyo shi da jarida shi da yan jarida su fito su yi bayani kan waɗannan matsaloli su bayyana bayanin da ake ciki amma tun da waɗanda shafafu da mai ne suka yi waɗanda in sun faɗi nasu nasu ne na wani kuma nasu ne ko ba kama kaji an yi shuru kaji kasashe gaba ɗai bai bayyana akida ba bai bayyana kirista da wanda ba kirista ba musulmi da wanda ba musulmi ba kaza ka hatta da fararen da ke ciki tun da in muka dubi afirka ai akwai turawan ingila da suka zo afirka da suka zauna duk yadda kazamta ne kuma aka yi shiru ba wani abu wanda aka yi saboda suke da makamai suke da kuɗi suke da ekonomi suke da kaza suke da kaza suke tsara abin da za a yi to amma raddin da ya kamata a yi mu musulmi ba mu bar sauran kiristoci in mun yi magana a matsayin mu na yan afirka matsayin mu na mutane ko ba haka ba a afirkanci raddin da za mu yi musu sun zo kasashen mu suna amfani da kasashen mu sun kafa bas bas militar a kasashen mu ko ba haka ba to kaga kaga sun ɗauki kakakin nan mu nan gane in ka dibi wuraren da ake ɗauka da Benin da Kenya da ina inda aka ɗauka mutane ana kai su suka gina Amerika kuma yan babban mutane sun yi mulkin Amerika don ga Obama wannan to ya zancen kasamta wanda a Afirka ce ke magana in muka shiga a musulunce mu wannan abu ne mai sauki gare mu don mu Donald Trump a matsayin mu na jasa ne Allah subhanahu wataala ce ya ayyuha alladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amim hada wannan wato siffa shida siffa shida dauka ce sai azamuna Allah ya ce mushriki ne dafa ne kuma dole ta kowa san ba musulmi bane duk wanda ba musulmi ko mushriki ne kafiri ne don haka mu a wajen mu dole ta ku bola ne kafin ce in ma su ba su iya faɗa ba suna tsoro mu za mu faɗa ayat qur'ani kuma Allah ne ya faɗa ba mu ka faɗa ba dole ta ku kasanta ne innamal mushrikuna najas shi yasa suke jin bakin cikin musulunci don duk wanda ba musulmi ba suna ɗaukar su wata tsaya amma shi musulmi da ya gane su ya gane jasa duk kere-keren da sun kai duk makamman su duk kuɗin su duk cigaba su duniya mu a wajen mu ba komai bane saboda Allah ya ga mu da su najasa ne najas fala ya kabu masjidil haram ba da amin ba shi yasa aka hana musu su kusanci masallaci suna dauke da najisa da haka wannan shine matsayin musulunci game da Donald Trump da kuma aka ce a can Saudiya ba su ma shiga harami a ba ya shiga harami fala ya kabu masjidil haram da haramin Makka da haramin Madina haramun ne kafiri ya shiga cikin su saboda shi kazanta ne shi yasa Julius Weiger shugaban kristoci na abin nan Angelica ko Anglica da lokacin da suka tattauna da shi da Ahmad Didat Ahmad Didat wannan ɗan kasar Africa du Sud Africa ta kudu sun tattauna akan kiristanci sai yake ce mishi kai ga su mun ba ka dama ka shigo kasan mu ko a ga Amurka amma ku kun kawo sharki kun ce Makka da Madina ba a shiga sai mutumin da yake musulmi wannan ba ku nuna bambanci ba yace a ni da zan shigo kasar ku kun haɗa zaɓen dokoki na bi ko ba haka ba sai a kai kaza yanzu in zaka da dan visa wani sai shekara goma shi na da dan visa bai samu tayya ba saboda shi abinda shi ka gudu kashe mota bai sai amurka ba inda ake ce mai kazanta ko da haka ba har matasa sau da su rude ga su suna bi cikin ruwa suna mutuwa a addu'a aka yi mai sai ce Allah ka Allah shi kashe Allah shi kai ka amurka sai ce kura cikin buhun reza na Allah shi kai ka turai sai ce kura cikin buhun kula bana na fatan ka fahimce ni saboda shi ne yake dole in bai rawa tare da najasa ba ba zai ji daɗi ba subhanallah kana fahimta ta sai Ahmad Dida yake ce mun Julius Weiger akwai hukunci guda mu a ƙa'ida Allah ce innamal mushrikuna najas amma na so na lite ko dama wanda ke baka visa ka shiga Makka da Madina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina da shi ba sai ta ba zai hudu nan ba to kai an gane ko to wannan shi ne a takaice abin da ya shafi wannan qadiyya ta kafa daula to in muka dibi daula ta musulunci an gina ta ne akan aqida kamar yadda muka yi bayani na'am sannan an gina ta ne akan abubuwa guda shida ad-daruriyat as-sitta wanda mun yi bayanin su a kiyaye addini a kiyaye rayuwa a kiyaye dukiya a kiyaye mutuncin mutane sannan kuma a kiyaye musu a- abin da muke da suna annaf na farko ita ce rayuwa a kiyaye addini eh na na farko addini ne ma sannan a kiyaye annaf ka gane ni sannan a kiyaye al'ird mutunci sannan a kiyaye al'ansa nasaba kasu cuɗanya da juna a zuwa kada sannan a kiyaye al'aql shine hankalin mutane ka a bar su zamanto suna eh, banna a cikin ƙasa babu wanda isa ya musu magana sannan a kiyaye almal ita ce dukiya Shida to kenan.
to su ne aka gina musulunci akan su Mm.
to ga wannan daruriyat ake kira su na'am to shi ne ake kira wato dir'ul mafasid Mm.
a tun kuɗe ɓanna duk lokacin da ɓanna za su shigo cikin waɗannan guda shida a tun kuɗe ta abu na biyu sai wato alhajiyat alhajiyat kenan su ne abubuwan da mutane ba su iya yawa su tare su kamar almu'amala an gane ni wanda wancan satin mun takuɗa su a gurguje da mun kai bayani a kansu Na'am, na'am.
ko ba haka ba sannan akwai almukammilat ko at-tahsinat shi ne suke ce ma wato eh, aljariyu ala ma- eh, mahasin al-tahalli bi mahasin al-akhlaq wal jariyu ala mahasin al-adat shi ne ɗabi'antar ɗabi'o'i na gari Mm.
an gane ne a ce kuma akan al'ada wadda bata saba ma musulunci ba wannan shi ne malaman su usulun suke so kira at-tatimmat ko at-tatmimat wasu malamai sun gasu at-tahsinat ko al-mukammilat ko wasu abin da ke haɗa rayuwa ta zamanto ta cika kaga wannan shi ne abin da ake gina daula ta musulunci akan shi da sauran abubuwan da muka yi magana waɗanda siyasa ta cikin gida ta musulunci kenan da kuma siyasa ta waje ta addinin musulunci wanda musulunci ya kafa su to amma yanzu akwai wata matsala da muke fama da ita wace irin matsala ce muke fama da ita shi ne cewa yanzu mun shigo cikin lokacin da wani lokaci daulol musulmi suna iya shari'a a daula ta kafirai Kwarai.
wani lokaci kafirai suna wasu rayuwa a daula ta musulmi kafin ce to yanzu daula ta musulunci da musamman waɗansu suna ƙoƙarin kafa daula ta musulunci akan nasu tsari da fahimtar su Na'am.
shi yasa sai su dawo sai su ce to ai yanzu daulolin da gare mu duk dauloli ne kafirai musulmi kuma duk sun kafirta tunda duk mutumin da yake son ya kafa daula ta musulunci shin ta hanyar makami da ake gina kafa daula ta musulunci me ya hukuncin dauloli na zamani na yanzu ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai su zo su kafirtar da mutane su kawo shubuhuhi wanda eh, mafi yawanci zaka iske waɗansu da suke littattafai waɗanda suke son kawo irin waɗannan afkarkin kaga wani alqasimi da ake cewa alqasimi ya wani littafi ya sanya masa suna takfirud dawlatis saudiyya kafirtar da daular saudiya gaba ɗaya duk da cewa ba ma akan musulunci aka gina ta ba sai yanzu ya ce maka a daula ta farko akan akida ne ta biyu akan shirka ne ta uku akan shirka ne to in daula ta saudiya tana akan shirka ina ma ba a samun daula ta musulunci a duniya an gama an gaba an ka koyo da shi da sai ai ba ta sa ai ba a sa ba to ka ga wannan kenan to sai kuma waɗannan sai ka iska fatowi suna internet suna yaduwa kafin ce ni Na.
akwai wani da ake kira Muhammad Abu Muhammad Al-Maqdisi ya kasaftar da duk dauloli wanzu na duniya gaba daya babu daula guda wadda ya fitar saboda dukan mu akan kafirci muke tare tsari na kafirci an gane ko sannan kuma akwai basir a tartufi shi ma yake akan haka amma dai ya ce shi na ilimin mutane uzuri akan jahilci da tawili saboda akwai jahilci da tawili da suka yi mamai mutane to sannan kuma akwai abu kata da alfilastini shi ma ya kafirtar da dukan abin da suka zo ka amma da mai da kuma suka kafirtar da su to irin wannan shi ke sa sai su ce dole sai an tashi an yi jihadi kafin ce ni to a nan ina son mu dan dauki wasu kabaya masu muhimmanci don saboda musulmi su fahimta na farko mene ne ake nufi da jihadi munan su turawa sun taimaka ma qadiyya ta jihadi abinda ake nufi kawai a dauki makami a kashe wani Mm.
alhali Allah subhanahu wa ta'ala ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah Mm.
ku yi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku Mm.
wa anfusikum da kawunanku a cikin alqur'ani ma in ji malaman har da alqur'ani ko ina Allah gabatar da dukiya yake yi akan rayuwa wuri guda ne kasan Allah akan dukiya shine inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna kana fahimta ta to me yasa al amwal Allah ya saboda dukiya jihadi ce al jihadu shine bazlul wus'i wa taqa ka iya kokarinka kamar yanzu misali in zan yi jihadi mai karantarwa jihadi yake yi domin zai karantar da al'umma ba ya ma jihadi babu ilimi sai da qur'ani ya sabka aka samu ilimi aka samu dukiya aka samu wurin da aka zauna aka shirya aka samu sojoji aka tsari sannan aka fara jihadi Allah bai ce ai jihadi ba makka kawai ya bar su ne akan su tsaya dai su fahimci addinin da kyau aqida a tabbatar da aqida ta gaskiya an fahimci wannan da kyau to sannan dukiyarka ka gina makaranta ka yi jihadi ka gina masallaci ka yi jihadi taimaka ma talakawa da dukiyar ka jihadi ne domin da amwalikum ya ce ya ra'ayi jihadi da dukiyar babu dukiyar duk wata hanya qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim kana gane sawa dukiya ashe kai aure jihadi ne domin zaka samu ƴaƴan da za su yi musulunci aiki ina fata ana bin dauka yin aikin jarida jihadi ne domin kai yadda za a yi musulunci zaka iya yin bayani ka faɗi gaskiya yin karatun likitanci jihadi ne domin zaka kwaso musulmi daga ɓannar da ake yi musu yau muna buƙatar musulmi waɗanda suka fahimci aikin likitanci ga shi nan kafirai su zo suna muna aiki kafiri ya zo wata operation ba a yin ta kafiri mace ce kuma za a yi ma baba namiji ba kuma ga al'aura za a yi ta sai kafiri ya sa hannu cikin al'aurar musulmi kana zancen jihadin da za a yi ina fata ana fahimta ba to yanzu wanda bai wadatu ba bai shirya ba bai da ilimin da zai kare kanshi da zancin jihadi to kaga nan daga nan sai suka dauko irin wannan cibuwi suka ya a cikin al'umma waɗanda su ne ake nan ana kokarin su ko da gangan aka bari irin waɗannan su taso saboda a hana musulunci ya ci gaba kana fahimta ta da gangan ake yi to kaga mu fahimci jihadi da fahimta ingantatta shine fa'i gare shi an gane ko tarbiyyantar da yaya tarbiyyantar da al'umma wa'azi kaza kaza kaza kaza wannan duka ne abu na biyu wanda ake kwaro su sai su ce maka to ai ita demokratiya kafirci ce ko ba haka ba to wannan sha'un ne muttafaqun alayhi domin demokratiya tana nufin hukumu sha'ab mutane su hukunci kansu da kansu alhali ko hukunci na Allah ne kana fahimta ta to a sai su to to duk abin da bai binta abin da a karkashin take nan shi ba ba na musulunci bane su kawo hujjojin su kuma to ai an ce inna hukmu illa lillah hukunci ba ko bane ga Allah subhanahu wa ta'ala yake sai wannan shubha wanda bai bincike akan maganganun malamai sai su faɗa cikin tarko su domin zai imani abin da suka faɗa kai tsaye ba tare da ya kalli waɗansu jawanin ba domin ita qadiyya ana kallon ta ne ta mahanga guda hudu gabas da yamma kudu da arewa ba wai kawai wanda a gabas ba domin wanda a gabas abin da ke gani daban wanda a kudu daban arewa daban yamma daban kenan duka sai an ga yadda suke kallon abu sannan a haɗa a samu mafita guda tana yawa a samu na sama wanda zai duba shi ga ya abin yake a samu na ƙasa saboda ni zama rubutu ta ko ina ana hange shi to shine mas'ala ta malamai ta ilimi ya zama to mas'ala ko wace aya guda tana yiwuwa tana bukata aya ashirin ko talatin da su muka bayanin ta kana fahimta ta bayan haka za ka ta fasara aya ba domin maganar Allah ce kenan can ya cika can ya cika za a samu a hada su misali yubayyinu Allahu lakum an tadillu karshen suratul nisa ne ne yubayyinu Allahu lakum an tadillu mufassara shi yubayyinu Allahu lakum an tadillu an tadillu alamun yanzu da sai an ƙara lamun ko don ko an ƙara lamun ko an ƙara kara haka an tagallu me ne dalilin mu na ƙarawa me ne dalilin mu na ƙara sojan fassara sai mun fahimci wasu ayoyi Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kaga dan ku shiriya illar da to kaga bai dace a ce Allah ya yi bayani don a bace ko ce don a shiriya kidan dole sai mun hada su يبين الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم to kai wanda ne kace da an tabiyu kike nan magana ta kare to kada a ce bai kalli qadiyya ba wannan shi suke kira at-tafsir at-tajri'i ka dauki wani yanki ka bar wadansu wadansu yankukuka to kaga an sai yin hukunci amma in ku dubi al-qur'ani alim mun yi bayan malamai sun yi bayanin wannan ko ba haka ba yin aiki cikin hukumar da mukaddar ta ba ta musulunci bace ta kafirci ce rubuce hukuma ta America misali wanda ba su mafi yawancin al'umma ba musulmai bane kafin ce ni mu kan mafi yawancin musulmai ne akwai da manci tsakanin mu da su to yanzu kaka za mu yi musulmi ya yi aiki a hukuma ta America ko ba zai yi ba sannan ya za mu aiki da kayan da turawa suka yi tunda ba sun ba mu ka kirkira su ba kai su tura kama tura suke ba kana son ka yake su kuma kai kuma kai makanka kuma suna suna zagin ka parce sun ce ku kasashen turawa da na musulmi da suke ce ma kazamta komai ba ku yi illa abu biyu shine na farko shine cin abinci a tatsa noma a cika ciki ta na biyu ka je ka yi mace ciki komai ba kai bayan wannan nan ko allura ba kai ba kai kera allura ba kai makanka takalmi ba kai makanka riga ba kai makanka hulla zairan suna suka yi shi ruwan ka sune wutar ka sune kamerar ka sune radiyon ka sune salurar ka sune waye na ka sune kuma ka zo ɗauki bindiga biyu ka halbe mutum uku ka sa a zo a kashe mutum arba'in a hana musulunci ci gaba a ɗauko kuma kafirai a ce mu ba mu iya tsare iyakokin mu da kasashen mu sai a zo an kawo kafirai a cikin kasashen mu kaga wannan ba musulunci kai ma aiki ba to sai malamai suka ce akwai dalilin da ke nuna mutum suna musulmi suna iya aiki a ƙarƙashin daula ta kafirci ko da mun ɗauke su ba a daula ta kafirci dalilin kuma annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam ya yi aiki a cikin hukuma ta kafirci domin sarkin da ya yi mulki yake aiki ƙarƙashin sa ba musulmi bane Allah subhanahu wataala ya ce annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ka bani iko ko ka bani dama in yi aiki akan abin da shafi taska ta kasa noma kenan inni hafizul alim ni mai kiyayewa ne alimin masani ne wanda suna daga cikin manyan sharuɗan da ake bukata ga mai aiki ya zama to hafizu mai kiyayewa ne bai sara bai da wani shi sata alim ya zama to masani ne da ilimi ba ko ta yi ana sama masu ilimi ba to kada sai Allah ce kazalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik dinil malik a shari'a wannan malik ba ta yake da sai Yusuf ba a baya aiki karkashin sa to kaga ya za ka ka zo da wannan amma kaga sai su zo su juya su yara aiki ne cikin hukuma ta kafirci sannan kuma sai mun bambanta tsakanin shari'a da ake aiki da ita dukkan sassuwa ka aiki ayyan majalisa su ne ke tsara dokoki suke aiki da su kafin ce ne kenan wannan kuma sun ɗauki matsayin Allah kafirci ne sai mutum su to babu ɗan majalisar da ya tsaye da sunan zai zo ya saba ma doka ta musulunci mu yan siyasa mu ma in suka zo za su yi abin ga kullum sai an ɗauko su suna sallah kafin ce ba ko hana wanda ya tafi da niyyar ya saba musulunci wannan matsalar shi ce tun da wani ɗan siyasa na a rukun conference national a nan Nijar ce Qur'ani ya tsuha a mai da shi gehe a yi watsi da shi da Allah ya tashi guda mai iyaka ta hauka cewa ya sun sani ya haukace bai da hankali kuma gidan shi aka sai suwa kuma yanzu ana na an gina masallaci wurin ana salloli Allah ya maganin shi da haka abin Allah a hankali wanda duk saba wa Allah abin tausayi na domin wanda Allah nemo ka baka ya kuce ma Allah kafin ce ni to kaga wannan shubha dole sai malamai sun tashi shi yasa kuma sai sun dauko fatoyin malamai waɗanda suke nuna cewa yin hukunci da abin da Allah bai saukar kamar wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum al-kafirun wal fasiqun wal zalimun ko da suke suna ce to aika wannan hukunci ne ba amma sai su ki dauko wannan hukka na salaf riwaya ta ibn abbas kadiba suke bayanin imam al-qurtubi kadiba suke ibn kathir me suka kawo akan yi malamai suka faɗa akan wannan ya suka bayanin su shin kufurin dukkan shi kafirci ne kalma ta kafirci wani lokacin tana nufin kafirci babba tana nufin kafirci karami fasikanci haka zalunci haka dole sai mu fahimci wannan domin kalma ta rubuto mustarak ya za a yi mu fahimci me ake son a ce to kaga duk wannan ba su kawo shi sai su ɗauko wanda su suke bukata sai su fassara al'ali ko a'a malamai suka ce kafirin zalimin fasikon sun yi mataki guda biyu manya-manya mataki na farko suka ce nan kafirin ita daga musulunci fasikon in ya zama to tsakanin shi ne da Allah hukuncin da yi zalimin in ya zama to hukuncin shi ya isa zuwa ga wani kaga kenan kalma guda ce take nuna fitar musulunci wadanda suka ce a'a kafirun tana nufin kafirci babba da karami fasikun karami da babba zalunci karami da babba in yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba yana ganin ya fi na Allah ko daidai yake da Allah ya kafirta amma in yana ganin sai ya saba mishi ne don karanta tausan ransa to wannan zalunci ina fata ana fahimta domin kalma ta al-kufru tana nufin wani lokaci kafirci misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata yakfurna yakfurna suna yawan kafirci sai suka ce a yakfurna billahi ta a yakfurna al-ashir suna butulci mabishi wanda shine muke fassara da butulci kafin ce ni in muka ɗauki kalma ta fasikanci Allah ce afa man kana mu'mina kaman kana fasika la yasawu kaga nan da fasikanci da kafirci ba su daya amma sai ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kina al-kufr rufewa shine as-sitr rufewa kalmar Allah akwai da take fitar da mutum daga cikin musulunci akwai da ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci fiskun fitar da da'a Allah wa akwai wanda yana kai mutum da kafirci akwai wanda bai kai mutum kafirci zulmun akwai zalunci akwai wanda yana kai da kafirci inna shirka la zulmun azim ko ba haka ba amma bani Isra'ila da suka cin abinci Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun kaga nan cin gore ne ma Allah da suka yi ba ya fitar da su daga cikin musulunci ba kana fahimta ta to kaga wannan dole sai mun kalli wannan an gane ko to kaga yana da alaka da wato kalmomin sai mun kalle su da ma'anonin da suke dauka kafin mu hukunci ga al'umma an gane ko to sai su maka a shi wannan tashrikin yana da hali guda uku na farko yana nufin in kai yi hukunci ka zama ka dauki hukunci Allah kai shari'a duk waɗanda suka shiga da wannan su canza hukunci Allah su ne amma mu mutanen mu wato abinda ake so musulmai su bar musharaka saboda a bar kafirai su kada su babu babbaka musulmi sai shiga ne don shi kawo gyara don shari'a demokradiyya ta abin da suke son ta yi ba ta ce a'a mu mun yi shiru to yin shirun nan ba ku hana abin ya tafi ba in kun kace kun yi inkari kun yi wa'azi to shi ne su ma waɗancan waɗanda sun ka shiga cikin barlama abin da ke cewa barlama su ma shi ne suka yi suna nuna cewa akwai musulunci don akwai waɗanda suke kawo wa doka da taɓa musulunci a zo a yi zaɓe a ce ba a yarda da ita ba in sun yarda da ita kamar ta da Allah sun kafirta in suna ganin dai suke da Allah sun kafirta in kuma sun zaɓe ta ne a kan son ransu kuma wannan hukunci suna wajen Allah dole irin waɗannan ahkamkin sai an yi abin nan to kada kuma ɗabi'ar da suke yi sai su ɗauki yanzu ka gaba akwai malamai sun yi fatawa sai su ɗauki inda kafirci ya fito karara amma ba su kawo fatawoyin malamai sai su maka ai yanzu misali ibnu bas ya faɗi cikin littafi kaza yin hukunci da abin da Allah bisa kafirci da to amma ka kawo inda an ka tambaye shi ne hukuncin yin aikin dan majalisa ya kafirtar da shi ko bai kafirtar da shi ba ka bai kafirtar da su ba ibnu usaymin bai kafirtar da su ba kafin ce ni sai su ɗauko maka hawa su malamai kamar Ahmad Shakir babban malami hadisi su ce maka ya kafirtar da su yin hukunci alhali shi kanshi ya lalle yayi magana yace alkitabu was sunna yajibu an yakuna masdara tashri'in fi misra littafi ne mai wannan amma ya nuna cewa yin aiki kuma cikin barlaman ba kafirci bane saboda ni saboda nan mutum da zai zo ya inkarin abu da mutumin da zai yarda da abu duk wanda zai yi bai yarda da shi ba kana fahimta ta rantsuwa da abu akan tilasti ba ka da izinin da zaka abu in kai rantsuwa duk ko ka aka ce ba Allah ka ce kai in dai ikrahin ka an kai ai ba matsala bane tunda zakka ka tana dauke da imani to in muka ce sai ba tilasti da kai ka kai zabi in muka bar al'umma kiran mu bar al'umma ta halaka mu bar dukiyar mu akai daga AJ a fara ta shine nan ba shi da mu ba sannan muna da damar da za mu balle kanmu daga gare su mu da komai su suke yi muna sannan malamai sai magana matal muwafaqa wa matal mukhalafa wani lokaci kamata mu mu yi muwafaqa da kafin da kuma mukhalafa kafin mu fito mu nuna musu ba mu tare da su sai muna da karfin da zamu iya kasu kan mu tai mu nuna mu zo mu jama al'umma babban matsala ka gane ni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabla makka bai yaki ba Allah bai umurce shi da yaki ba musulmai sun zauna mustad'afina fil ardi inja Allah tasafuna an yatakhaffafakum an-nas zan ce jihadi ba Allah bai saukar ba amma da aka zo Madina aka samu dama sai Allah ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu kana san ta to da haka dole sai mun kalli musulunci da bukatar tadarrush dole ka bambanta lokacin da kake da karfi da lokacin da kake da karfi suka ce makka da gunki 300 sai a yana sallah duk da ban sun tabbatar da wannan to wannan abu yana nan kana fahimta ta lokacin abu sai a la tatmahinna ila al maratib qabla an tatakamala al adawat wal asbab al dusagir kanka ce kana son wani matsayi baka da la tatmahinna ila maratib ila al maratib kanka so wata martaba ko wani matsayi wato hatta tatakamala al adawat wal asbab sai ka samu kayan aiki da asbab wanda bai da asbab ya zai yi kai sha'ir yace ar-ra'yu qabla shuja'atu ash-shuja'ani hiya al-awwal huwa fi al-mahall ath-thani huwa al-awwal huwa fi al-mahall ath-thani shi da sahih din ko da ba haka suka rubuto shi ba ar-ra'yu ka samu ra'ayi da ilimi qabla shuja'atu ash-shuja'ani kafin jarumta nan da jarumta yace wato huwa al-awwal ko da riwaya sun kawo ta ni daga ni al-awwal amma huwa al-awwal shi ai shi an na farko a iya tsarawa wa wai fil mahallu sani sannan wai zarunta ta zo in ka aiki da zarunta babu babu ra'ayi sai ka zama wawa dolo sakare sai a kware ka da karfin naka ko ba haka nan bane to wannan shine abin da ake bukata ga tafiya ta kafa daula ta musulunci da sanin inda daula ta musulunci ta dosa ba haka ne kawai za a zo ko aikuci ba zancen rantsuwa wannan rantsuwa ba su malamai suka ce sharanci abin da a cikin dustur wanda ya dace da qur'ani shine da aiki da shi wanda ba shi ba bai bai itibarin sa ba ko kuma saboda matsayin an kiristar da shi don haka ba wajibi ba ne ko da ya rike da shi ya aiki da shi tunda bai yi imani da shi ba asali ko sai ka yi imani da abu sannan kake aiki da shi ina fata ana fahimta ta to da haka waɗannan kazaya ne masu haɗari tunda in ka ce demokradiyya ba musulunci ba ce waɗanda sun kai zaɓe sun kafirta waɗanda an ka zaɓa sun kafirta al'ummar da ba su yaƙe ta ba sun kafirta malaman da ba su yi bayani kan cewa a tashi ayyaki ba sun kafirta kenan kowa ya zan kafiri shi kenan an huta magana ta ƙari kaga lawazin batila kana fahimta ta to waɗannan matsalolin dole sai malamai ba wai mutum da zai tsaya shi kawai yana gari ya kai malami babu wanda ya sai masa bayani kan ka je ka jawo kana ganin kai ma Allah aiki ka je kuma gaban Allah ka zo ka iske abin nan ba shi bane saboda ni saboda dole sai an hankalci yadda al'amuran su ya tafiya ina kafa shubuhohi da waɗansu ayoyi da hadisi wanda ya kamata mu dan tabo daga cikin su a gurguje na farko akwai ayatul nisa suratul nisa Allah ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum kuma Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri ko ba haka ba kenan wa qad nazzala alaykum fil kitabi aw nuzila alaykum qira'uni an sabkar gare ku kuku Allah ya sabkar an idza sami'tum ayati llah in kun ka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana majlisu fala taq'udu ma'ahum kakku zauna tare da su hatta yahudu fi hadithin gari sai sun ga cikin wata magana wadda ba wannan ba kuma Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina in kaga wanda suke kusa ma ayoyin fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi ka kaura ka gare su sai su ce ta innakum idan mithluhum Allah ce kuma fala taqulu wa hatta yakhudu fi hadithin ghairi to wani kafirci ne sai a saba ma doka a zo da doka ta kafirci a ce an sa mata hannu an ji kaza sai to na farko mun ga muku cewa in ya saba mata akan yadda shi ra'ayin shi ne wannan ba za a zo a ce ai abin nan ba don kai kanka in ka ce kana kafirta don da yawan ayoyi ba ka aiki da su kai da ranka da su kidan ko ba ya kafirta don da gidanka kana kan hutu ba da Allah ya saukar ba tsakanin yaran ka sai ka abin wucewa kai ba ke da zaka kafirta in ka dauko wannan sannan idan kuma idan mislu malamai sun ka ce in kun yarda da abin da suka yi kuka ji daɗi nan kun ka kafirta amma idan kuma idan mislu in ba ku yarda ba mislu fil ma'siya zunubin da za su dauka na ma'asiya domin su kafirai an umurce su da imani an umurce su ka saba ma Allah sun kafirce ma Allah zunubin kafirce su da ban zunubin saba ma Allah karuwa zai yi kai kuma ka yi imani da Allah amma zunubin ka kushi na nan dole sai mun kuma tabbata usul ke sannan da sai su kawo ayar wala tarkanu ila alladhina zalamu kan ku karkata ko ku jingina ga waɗanda suke zalunci fata ba kuma naru sai wutar shafe ku ce to ka gani ka zo ka zama tare da su sai malamai suka a to nan tarkanu kin in ya zama to babu ikrahi ne sannan in zama to ka kaunaci abin sannan fata lassa kuma naru wuta za ta shafe ku ai mumini ma mai zaban Allah ba wuta za ta iya zaba shi Allah bai gafarta mishi ba to haka nan ba dan sai kafirci ne ake yi kwata kwata ba daga ina kuka samu wannan ina fata ana fahimtar wannan to kaga irin waɗannan ayoyin dole sai mun fahimci su ce wajen fassara ko Abdullahi bin Gondu a cikin Diyatu Ta'wil ma al tanzil ya ka innakum idan mislum ya kama gangan malamai kaji ba karkashin wannan aya da sauran malamai da suka yi bayani kan irin waɗannan abuwa to kuma sai mun kalli duk abin da za a yi a musulunci sai an samu wato wato tawafur shurut wa intifa'ul mawani sai an samu sharuɗa sun cika kayan a kafirtar da mutum kuma a ce babu abin da ya hal a kafirtar da shi na farko mu muna da waɗanda hukunci da shari'a bai hau kansu ba yaro wanda bai balaga ba babu hukunci a kansa an gane ko wanda ke bacci babu hukunci a kansa wanda ya manta babu hukunci a kansa shi wanda bai yaro sai ya balaga mahaukaci sai ya samu hankali in aka rashin hankali ko ba haka ba wanda ya mantuwa sai ya tuna sannan hukunci ke hau kansa sannan kan mu manta akwai al-istita'a ga aya tana cewa wanda an ka ce ya kafirce ma Allah in yace ya kafirce to bai da matsala in dai ya zama to cirisar da shi akai kana fahimta da sanin cirisar su tana da kai alaka da kai kuma tana da alaka da al'ummarka ka kamanta da wannan don ba ka da harka al'ummarka ka ce a wai ba ikrahin ka ne an kai ba a halakar da al'umma shi ma wani mas'ali ne domin akwai maslaha wanda ta shafi al'umma gaba daya an gane bayan mun samu ba a samu cirisar da mutum mun samu aljahal shin mutane sun fahimci ce sun fahimci addinin su da kyau da yawan mutane suna nan ma ko sallar ba su iya ba kana fahimta ta sannan sai ya zama to tawilin babu tawili an gane in ya zama to tawili mutum ya yi imani da wani shine mallamin sa babu yadda za a yi ya yarda da wani wanda ba shi tun da ba annabi akwai da rai ba ya yi mishi fatawa ya saba to malamai suka ce ba a yi hukunci saboda shi sai ilimi shi kenan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun to kaga waɗannan abubuwa na da buƙatar sai an so su kafin a je a yi hukunci ko da mutum ya aikata aikin kafirci bai kafirta sai iso da sun tabbata akan shi don yana iya aikin kafirci akan jahilci mun fahimci wannan to sannan su kafirai ko sulhu za a yi da su akwai huduna akwai sulhu akwai mi malamai sun kakkasa su hukunci hukunci karanci malamai suka ce in za a yi sulhu akwai alƙawari tsakanin musulmi da kafirai ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uqudikin nan hatta tsakanin mu da kafirai in sharadi bai saba ma hukuncin Allah ba babu wata matsala ana a tafi akan shi misali suka ce wato akwai hudna ko sulhu wanda na'am mun za mu kare wannan ina lokaci na'am in muka kalli sulhu akwai sulhu wanda ake cewa mu'abbat mu yadda da cewa da mu da kafirai an yi sulhu ba a sake samun hatsariya ba a yaki ba a komai wannan haramun ne don mi don saboda jihadi wajibi ne wanda ko zai iftal jihad na biyu akwai wa al muqayyad shi wanda za a sanya mai lokaci wannan babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da kafirai kai kana nan manzo Allah ya sulhu da kafirai da dama ka sai ka karanta sida su a gazwatul ahzab gazwatul khandaq waye waye irin sharuɗan da aka tsakanin musulunci da kafirai amma suka ce wadansu malamai suka ce kai ya wuce shekara goma saboda sulhu da biya shekara goma akai amma malamai suka ce wannan babu dalili ana iya a ƙara kai shekara goma don maslaha ake kallo ta da ta samu sannan akwai al-mutlaq wanda ba a sanya mai lokaci ba to shi wannan malamai suka ce to wannan babu matsala in ma ba a sanya mai lokaci ba tunda ba mu'abbad bane kenan in mun ga damar canza muna canzawa saboda in mun ga sun zalunce mu za mu wa innaka su aymanahum min ba'd ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aymatul kufr in sun warware ku warware ko kuma in muka ji tsoron za su yi mun khiyana to sai mu nuna musu cewa babu alƙawari tsakanin mu wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan arsil ilaihim ala sawa sai a yanke kai musu sanarwa ka nuna cewa babu na uku in sun ci gaba da alƙawari wanda yake muqayyad na ko mutlaq famastaqamu lakum fastaqimu lahum in sun tsayu akan shi ko tsayu akan shi to wannan yana daga cikin hikma wanda ya kamata mu fahimta mai qur'anin mu kara hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih Muslim fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati in baka da ikon canzawa da hannu ka fi sini fal yughayyirhu fa in lam yastati fa bi lisani har shi kai wa'azi kai bayani haka annabawa sun kai wasu annabawa ba faranta musu jihadi ba ba su jihadi annabi Lutu bai jihadi ba annabi Musa ba a ce mai shi jihadi da mutanen shi ba sai lokacin da sun kai daga karshen Fir'auna fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to kaga shari'a tafsiri bai yiwa fatawa babu tafsiri a zo a samu matsala inda aka bukatar tafsiri ayi tafsiri inda babu bukatar tafsiri kar ayi tafsiri abinda muke bukata ga yan uwa su fahimta kenan wannan kuma bayani ne zuwa gare mu gaba daya kuma bincike na ilimi matsaloli suna da yawa akwai matsalolin da sai an tara malamai kuma a ci gaba da bincike da ilimi muna fatan Allah subhanahu wataala ya gane da mu gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mu na ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan ta duniya da lahira nan zan dakata sai sati mai zuwa in Allah ya kai
masha Allah mara Allah saka da alkhairi ma uwa sun dai fahimci jawabi gwargwado dan haka ba da mutum aikata abu kai tsaye za a sauke bai kabala san bai na da kyau sai an dubi hanyoyi kamar yadda mala ya ce hatta ta tawaffar shurut wa tantafil mawa'id Allah saka malam da alkhairi Allah ba mu iko aiki da abin da mala ya tunatar da mu dan haka nan za mu dakata a sati ne sai kuma sati na sama insha Allah idan Allah ya kammala rai za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا الله منا روقنك duk wanda suke barin addu'a gare mu Allah da wanda ma ba su yi barin addu'a gare mu ba Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi gaba da Allah dukkan masu taimaka ma addinin musulunci ta hanyar shawarwari ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar karfin jiki ko ta kuɗi ko ta wace hanya ya Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaka musu wanda sun targa mu gidan gaskiya Allah ka ba su ka ji kansu masu imani daga cikin su sannan kuma kuma ta mun tazo Allah ka sa mu cika da imani wanda suke kwance asibiti ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba kasar mu zama lafiya da sauran kasashen musulmi gaba dai Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah ka rika kafirci da kafirai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas lil la rayba fihi inna la yukhlifu al-mi'ad rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا الله ربنا الله